بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير لهدي شاتر قوة شوال shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Afrilu shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na goma insha Allah cikin jarangiyar darussa daga littafin akhlaqul ulama wallafar al-imamu Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahmatullahi alaihi al'imamu al'ajirri ya rasu a shekara ta 360 ne bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'adu salama. Idan ba manta ba, Malam yana mana magana a cikin zikiru a halaƙi hadal alimi wa ausafihi fi ma baina huwa baina rabbihi azza wa jalla, bayani a kan siffofin malami na gari na cikin wato ɗabi'u da halayen da ake fata a ga yana yi wajen mu'amalarsa da Ubangiji Maɗaukakin Sarki. mun kai ha inda ya gama lissafo waɗannan siffofi sai yake cewa fa in qala qa'ilun fa hal lidhalikan li hadha an-na'at alladhi na'atta bihi al-ulama'a wa wasaftahum bihi aslun fil qur'ani aw sunnah aw atharun aw atharin amman taqaddam yace to wani zai yi tambaya yace to algaba ta malam waɗannan siffofin da ka ambata ka siffanta malamai da su shin kana da wata madogara a cikin alkur'ani ko sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko asari daga malaman farko kaila lahu sai a bashi amsa a ce na'am kwarai kuwa akwai dalilai a cikin alkur'ani dalilai a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dalilai a cikin maganganun magabata na kwarai waɗanda suke tabbatar da samuwar waɗannan siffofi ga malamai na kirki yace wa sanadkuru minhu ma la ma yadullu ala ma qulna insha Allah kuma da sanu zamu ambata maka abubuwan da zasu bada hujja akan waɗannan siffofi da aka ambata na malami qala Allahu azza wa jalla Allah ubangiji yake cewa innal ladhina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a Allah yace ul aminu ko bihi aw la tu'min Allah yace kun ga dama ku imani ku ga dama ku imani amma dai ku sani innal ladhina utul ilma min qabli waɗanda aka baiwa ilimi kafin alqur'ani wato malamai cikin ragowar mutanen kirki cikin ahlul kitabi idha yutla alaihim idan ana karanta musu alkur'ani ana musu bayanin shi ya khiruna lil azqani sujjada suna faduwa akan fuskokin su suna sujuda ga Allah azzaqan shine haba amma an yi kinaya ne da shi kinayatun anil waji fuska gabaki daya sujjadan suna masu faduwa su yi sujuda dan girmama Allah da girmama abinda Allah ya sokar wa yaquluna subhana rabbina suna cewa tsarki ya tabbata ga Allah ubangijinmu in kana wa'du rabbina la maf'ula lalle alƙawarin Allah ubangijinmu abin aikatawa ne wato ilimin da suke da shi wanda ya rigayi saukan alqur'ani a cikin shi akwai bayani akan cewa Allah madaukakin sarki zai aiko alqur'ani zai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sharafi na ilimi sai ba su damar suka fahimci abinda yake cikin alqur'ani suka gasgata Allah suka girmama al'amarin yanzu wannan yana siffar ilimi ta taimaka musu wajen gasgata gaskiya wadda ta zo daga baya wa yakhruna lil azqani yabkuna Allah ya ce sai su fada akan fuskokin su suna ta kuka wa yaziduhum khushu'a kuma sai wannan ya ƙara musu tsoron Allah kaga yanzu wannan ayoyin suna tabbatar da siffar ilimi a matsayin siffa ta gari wadda ke taimakon mutum wajen fahimtar gaskiya wata ke taimakon mutum nan da nan ya risna wa Allah maɗaukakin sarki sannan kuma yana tabbatar da cewa karantawa mutane littafin Allah yana haskaka zukatunsu to kamar da muka ambata a jidin da ka ji tilawa alkur'ani ana nufin karantawa da yadda ya dace da sanin ma'ana ba wai mujarradin takara kamar yadda mutane suke yi abin haka ce ka wani ya da tilawa to ana nufin gwarzo ne shi wajen takara to wannan a tafarkin yan baya kenan tilawa a yaren alkur'ani da tafarkin mutanen da to shine wato karanta qur'ani tare da aiki da shi kamar yadda Allah yake cewa allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wanda muka ba su littafi suna karanta shi yadda ya kamata a karanta ya ne da ya kamata a karanta a karanta a fahimta a aikata haka kamar fadin Allah ya tutla alaihim wa idha yutla wa idha wa idha wa idha yutla alaihim qalu amanna bihi innahu alhaqqu min rabbina in an karanta musu za su ce mun yi imani to kaga ya zai mutun yayi imani sai in ya san abin da ke ciki mujarradin a karanta ka ji larabcin kawai ba zai kai ka ga imani ba har sai ka sa abin da ke ciki inna kunna muslimin suka ce ai lalle mu musulmi ne cikin suratul qasas kenan ko wallahu alam to sai sai malai kada cewa afala tara rahimakallahu kaifa wasafa al ulama bil buka'i wal khashyati wat ta'ati wat tadhalluli fima bainahu wa bainahu baka ganin yadda Allah madaukakin sarki ya siffanta malamai da cewa suna yin kuka suna jin tsoron Allah suna biyayya ga Allah suna attazallul suna risina a gaban Allah fima bainahu wa bainahu tsakaninsu da Allah wannan shine siffofin tsakaninsu da Allah kuka tsoron Allah da'a da risinawa wa akhbarana Abu Bakr qala anba'ana al-Firyabi qala hadathana Abu Bakr ibn Abi Shayba qala hadathana Abu Usama an Mis'ar qala sami'tu Abdul A'la Mis'ar ibn Kidam yace naji Abdul A'la at-Taymi ya kulu yana cewa man utiya min ilmi ma la yubkihi duk wanda aka bashi ilimi amma ilimin bai sa shi kuka zuciyar shi bata raunin da zai yi kuka ya zubda hawaye fa khaliqun alla yakuna utiya ilman yanfa'u wannan dalili ne akan cewa ga alama an bashi ilimi ne wanda bai da amfani ilimin samar amfani ne indai zuciyar shi bata laushi bata raurawa game da ilimi da yana Allah azza wa jalla na'atal ulama ce saboda Allah ya siffanta malamai waqara sai fada sai karanta musu fadin Allah innal ladina utul ilma min qablihi dai waɗannan ayoyi na cikin suratul isra'i innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula yakhruna lil azqani lil azqani yabkuna gagani yabkuna wa yaziduhum khushu'a yace to wanda duk kaga mai ilimi ne ana cewa mai ilimi ne amma ba a taba sanin yana da raurawar zuciya ko a kuka dan ilimi ba ko dan tuna wani abu na lahira ba ce to wannan alama ce akan cewa ilimin nashi ba mai amfani bane Allah ka tsare mu daga ilimi mara amfani malin yace akhbarana Abu Bakrin qala haddathani Umar ibn Ayyub as-Saqati qala haddathana Abu Hammam qala haddathana Ja'far ibn Aun حدثنا أبو عميس عن عون ابن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود سيدنا عبد الله مسعود yake cewa manhumani la yashba'ani akwai wasu mahandama guda biyu mahandama ƴan babakere waɗanda ba sa koshi ba sa koshi ba sa kaiwa ga iya bukatarsu sahibul ilmi wa sahibud dunya da mai neman ilimi da mai neman duniya waɗannan wasu mutane ne guda biyu masu tsananin haɗama kuma ba sa taɓa ƙoshi da abin nemansu ya ce wala ya stawiya ne sannan kuma ba irinsu ɗaya ba siffarsu ɗaya ta wajen rashin ƙoshi da rashin gamsuwa amma sun sha bamban wajen kowa ta farkinsa amma sahibul ilm fa yazdadu ridallahi shi ma abocin ilimi kullum yana ƙara jaraban kwalafacin neman ilimin nan kuma yana ƙara samun yarda Allah shi kuma wa ma sahibud duniya fa yazdadu fi tughyan shi kuma mai neman duniya wanda ya sa ta gaba gadan gadan yana ƙara neman ta yana ƙara nisanta Allah shi kuma fala hawla wala quwwata illa billah yana ƙara shiga cikin ne, cikin ta'addanci da kangara qala thumma qara abdullahi sai mas'udin ya karanta fadin Allah innama yakhsha Allah min ibadihi ulama su malamai kullun ƙara tsoron Allah suke su waye irin wannan malaman su ne malamai waɗanda suka san humul ulama'u billahi wa bidinihi وبكتابه العظيم وسنة رسوله الكريم هؤلاء هم أكمل الناس هكا ابن باز يتي ذاك تقول أن إرم معلمي أيكي نفي يتي سنة هم العلماء بالله معلمان دسك سن الله وبكتابه سك سن قرآن وبدينه سك سن الدين وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سك سن سنة من الله صلى الله عليه وسلم يتي هؤلاء أكمل الناس su ne mafiya cika cikin mutane abin nan mai ya cire ma hasbatan lillahi ko hisbatan lillahi su ne wanda suka fi lissafin abin da za su yi da yadda Allah ya ce a cikin mutane gaba ɗaya wa akmaluhum taqwan wa ta'atan lillahi subhanahu wata'ala to wannan ita ce fassarar malamai amma fassarar jahilai a yanzu a zamani sai ga suna cewa wai masana kimiyya wasu yake nufi inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama to sai kaga waki ya kareta wannan masana kimiyya mutun nawa ne suka imani da Allah a cikin su su ko malamai dukkan su masu imani ne sai dai a samu dai dai zare wanda ya cire daga tafarkin kamar da su kuma wadancan galibin su duka kafare ne sai dai a samu dai dai da ya fita daga tafarkin ko mun gane kaga waki ya kareta wannan saboda yadda Allah ya faɗa din nan haka za a fassara malamai ne wasun makara alil akhar shi kuma dan duniya menene hujja akan cewa yana ƙara samun duniya yana ƙara nisanta Allah sai ibn wasud ya karanta kalla innal insana la yatgha arra'ahu istagna yace lalle dan adam yana ƙara zakewa ya fita daga hayyacin shi na bin Allah la yatgha yana girman kai yana yana dagawa saboda mene an ra'ahu stagna saboda ya ga ya wadata yana ƙara samun wadata yana ƙara ɗagawa wa Allah ubangiji madaukakin sarki Allah ka tsare qala akhbarana abu bakr qala hadathana abdullah ibn muhammad ibn abdul aziz al-baghawi qala hadathana qatan ibn nasir qatan ibn nasir abu abbad malamin su muslim ya da hadisi a cikin muslim da abu dawud da tirmizi qala hadathana ja'far ibn sulaiman an matsarin alwarraq daga matsar fi qaulillahi azza wa jalla game da magana fadin Allah wa man yu'ta alhikmata faqad utiya khairan kathira Allah ya ce duk wanda aka bashi hikima hakika an bashi alkhairi mai yawa qala matsar yace balagana anna alhikmata khashyatullahi wal ilmu bi malamu suna cewa abin da yake da alhikma shine jin tsoron Allah da kuma sanin Allah قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة قال قال مسروق مسروق يجي بحسب امرئ من العلم أن يخشى الله يا وداتي متين ilimi abin da yasa shi jin tsoron Allah shine ilimi na wadata wa bihasabi imri'in min al-jahli an yu'jaba bi ilmi ya ishi mutun jahilci kuma a ce ilimin shi na birge shi yana jin cewa shi wata tsiya ce a ilimi yana jin cewa ya kai ya kawo yana jin cewa shi wani gwani ne to wannan shine tsantsar jahilci wannan na cikin kitabu zuhud na al-Imam Ahmad ibn Hanbal da kitabun abin nan al-ilm na na ibn na na na khatibu da littafin shi al-faqih wal mutafaqqih shi wa akhbarana Abu Bakr قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية قال حدثنا هشام ابن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزائي قال سمعت يحيى بن أبي كثير يقول العالم من خشي الله وخشية الله الورع yace malami shine mai jin tsoron Allah kuma tsoron Allah shine alwar'u taka tsantsan ka dinga taka tsantsan akan duk abin da zaka yi sai abin da ka tabbatar ya dace da shari'a wa akhbarana Abu Bakrin قال حدثنا أبو الحسن علي بن إسحاق بن زاتية قال حدثنا عبيد الله بن عمر الكواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال سمعت أيوب يقول ينبغي للعالم أن يضع الرماد على رأسه تواضعا لله عز وجل ice ya dace malami idan ga zuba toka ko ƙasa arramat idan ga zuba toka akan kansa yana yi ma kanshi bula don ya dinga wulakanta kanshi don ya ji tsoron Allah ya tawalu kar alami ya zama mai girman kai kenan wannan yana cikin musannab na na na Abdurrazzaq afwan na Ibn Abi Shayba da kuma littafin Akhlaqu Hamalatul Qur'an da ibtalul hiyal na ibn batta da khatibu a cikin al-faqih wal mutafaqqih da sauran wurare wa akhbarana abu bakrin qala hadathana abu al-fadl ja'far ibn muhammad as-sandali qala anba'ana abu bakr ibn zanjawiya qala hadathana nu'aym ibn hammad an ibn mubarak an za'ida an hisham an al-hasan qala in kana ar-rajulu idha talaba al-ilma lam yalbath an yura dhalika fi khash'i fi khash'ihi khasha'ihi wa basarihi wa lisanihi wa yadihi wa zudi yace lalle shi mutum da zaran ya fara neman ilimi ba zai jima ba za a fara ganin haka yana bayyana tasirin ilimin na bayyana a tare da shi fi takhashshu'ihi a wurin yanayin jin tsoron Allahnsa natsuwarsa wa basarihi da yadda yake sarrafa ganinsa wa lisanihi za a ga alama ta ilimi taka tsantsan da yadda yake sarrafa harshensa wa yadihi da hannunsa wa zuhudi da yadda yake gudun duniya wa in kana rajulu la yatlubu al-baba min abwabil ilm mutum yakan fara neman wani bangare na ilimi fa ya'malu bihi yayi aiki da shi fa yakunu khairan lahu min ad-dunya wa ma fiha aikin da zai da wannan ilimin ya fiye masa alheri fiye da abin da zai mallaka a duniya gabaki ɗayanta law kanat lahu inda za a bashi duniya gaba daya faj'alaha fil akhirah ya maida wannan ilimin nashi ya aiki da shi a lahira wato aiki da zakai da wata mas'ala kwaya daya da ka sani a ilimi amfanin da za ta yi maka a lahira ya fiye maka a baka duk duniyar nan a ce ka kai ta lahira a baka duniya a ce ka kai ta lahira to amfanin da za ka samu na iliminka da kai aiki da shi sai ya fi yawan duniyar nan na fata mun gane wannan ibn barak ya rawaito wannan a cikin kitabul juhud wa akhbarana abu bakr qala hadathana abu sa'id al-mufaddal ibn muhammad al-yamani fi al-masjid al-haram qala hadathana muhammad ibn maymun al-hayyat qala sami'tu ibn uyaynata yaqulu idha kana nahari nahara safihin wa layli layla jahilin fama asna'u bil ilmi alladhi katabtu yace idan ya zama a rayuwata da rana rayuwata ba ta da bambanci da rayuwar duwan wawa safihi sakarai wanda bai san ciwon kansa ba a ce da malami da wannan sakaran babu bambanci a rayuwarsu da rana yadda jahilai da sakarkaru suke zaman majalisa su ta surutu suna cin awara suna tusa kai ma malami ka je ka shiga cikinsu ana wannan sakarcin da kai yadda sakarkaru suke zama ana musun kwallo ana ta shiga ana fita kai ma ka gama abin da kake kenan yadda sakarkaru suke wuni ba su nazari ba ba su zaune majalisin ilimi ba ba su zikiri ba ba su karatun alkur'ani ba ba su wa'azi ba kai ma ka wuni haka kana irin wannan sakarcin da suke da dare kuma ya ce wa laili laila jahili kuma dare na irin na jahili babu istighfari babu sallar dare babu rubutun ilimi babu nazari babu bincike kawai sai dai bacci da hamma da munshari irin daren jahili kenan ko yace fama asna'u bil ilmi alladhi katabtu to me amfanin ilimin da na rubuta kenan inji malam Sufyan dan Uyena babu amfani in ya zama ilimin da kake da shi bai bambanta ka da jahilai ba a wajen ɗabi'arka da maganarka da shige da ficenka da suturarka da taka tsantsan ɗinka da alaƙarka da iyalanka da alaƙarka da sa'o'inka da alaƙarka da mutanen gari da sauran al'umma ba ka da wani bambanci da sauran jahilai duk abin da jahilai suke na shirme kai ma kana yi duk abin da sakarkaru suke na sakarci kai ma da kai ake yi babu bambanci tsakanin mu'amalarka da sauran mu'amalar gama garin mutane ibnu uyayna yace to indai haka ne babu ilimi na bai da amfani ke la hawla wala quwwata illa billah قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد ابن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحماني قال حدثنا أبو بدر الشجاع قال حدثنا زياد بن خيثمة عن أبي إسحاق عن عاصم بن دمرة عن علي بن أبي طالب قال رضي الله عنه سيدنا علي يشي ألا أنبئكم بالفقيه حق الفقيه shin bana ba ku labarin waye masanin addini na gaskiya ba shine mallam yuqnitin nas min rahmatillah wanda bai sa mutane su ɗebe tsammani daga rahama Allah in zai musu wa'azi ba zai musu wa'azi wanda zai nuna musu ai sun riga sun halaka ba su da mafita ba walam yurakhis lahum fi ma'asillah sannan ba zai ba su kofa ko window na su saba wa Allah ya nuna musu ai ba komai can bai nuna musu Allah baya rahama ba nan kuma bai nuna musu kuitayi ba komai ba wato zai tsaya tsaka-tsaki Allah na da rahama sannan kuma Allah bai halasta muku sabo ba sannan ya ce walam yu'amminhum makarallah ba zai nuna musu cewa ba komai ai Allah mai rahama ne a'a walam yatrikil qur'ana ila gairi kuma bai tsallake qur'ani gun wa'azin shi ya kama bada labarai labaran da da na yanzu da qur'ani yake wa'azi duk wa'azin shi zai ja aya ja hadisi to wannan shine malami na Allah yace wala khaira fi ibadatin laysa fiha tafaqquh sai na da yace babu alheri a cikin ibada da mutum zai dinga yi ba tare da ya fahimci addinin Allah ba wala khaira fi tafaqquhin laysa fihi tafahumin babu kuma amfani a cikin koyon karatu wanda mutum bai da fahimta bai tsayawa ya fahimci me ake cewa wala khairu fi qira'atin laysa fiha tadabburin babu alheri kuma cikin karanta alqur'ani ba tare da tadabburin ma'anarsa ba wato shi malami na Allah inji sayyidina ali wannan shine sufofin sa yayi wa'azi wanda wa'azin zai zama ya bigi jaki ya bigi taiki ya ga mutane laifuffukan da suke yi ya kuma kiraye su zuwa ga su nemi tuba a wurin Allah in sun tuba Allah zai gafarta musu bai koya musu karatu wanda zai sa su cire rai daga rahama Allah ko kuma su aminta daga kamun Allah ba sannan kuma da ƙwar'ani yake musu wa'azi da wahayi yake musu wa'azi mun daɗe muna yin wannan magana jama'a muna ƙara mai ta cewa masu wa'azi su gane ƙwar'ani da sunna su ake ja a yi wa'azi sawa'un wa'azi ne muhadara ce wa'azin walima ne ballantana kuma hudu ba ta sallar juma'a ko ta idi duk abin da ake yi ɗin nan na mutane su mai da kansu wasu analyst wannan wani sabon salo ne amma yadda dai su magabata suke shine a ja aya a ja hadisi a faɗi fassarar malaman Allah malaman farko game da wannan ayoyi da hadisai babu laifi bayan nan kai naka talikin ɗaya biyu amma ya zama jullu wa'azinka zantuttuka ne kawai na labarai an buga maka waya ka zauna a waje kaza ka ji an ce kaza ai a cikin Facebook ma ana cewa kaza ai ran nan ma kaza yayi kaza labaran ma wasu sirrorin mutane ne waɗanda ba za su so a bayyana ba to wannan ba wa'azi ne mai nagarta ba wannan kawai ya zama mai suna yake ce jakan magori kenan wannan jakan magori ce labaran inda ranka nan da ake a gidan rediyo da a ce kowane gauta ja irin waɗannan shirye-shiryen ba da bambanci da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ka ce musu kul inna ma unzirukum bil wahyi Allah ya ce ka ce Allah ya ce mishi fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi haka wannan shine alqur'ani in ma in mata kama za a yi kissoshi to ga suna a cikin alqur'ani wato alaihim naba abnai adam bil haqq wa kullu kitabi maryama idan tabazat gashi nan inna ashabal kafi ga sunan ire-iren su warraki ne ga kisa annabi yusufa ko nan naqus alayka ahsanal qasasi duk ga sunan walan ma warada ma a madiyana duk wannan kishin ba su ishe ka ba kutila ashabul ukhdud duk ba su isa ba kisoshi waɗanda Allah ya tace su ya kira su da suna nahnu naqsu alayka ahsanal qasas bima awhayna ilayka hadha alquran in ta kama da gaske wata kissa ko wani labari babu makawa ana ganin fa'idarsa to a alakanta shi a alakanta shi da abin daukar izina da ke cikinsa menene izinin da ke cikinsa ba wai kawai don a faɗa kawai a ta la'ilaha illallahu kaza kaza kaza kaza kaza kaza yanzu jiyajiya nake ganin wani irin wannan barin wa mu ɗan taɓa ɗin ko wai mu ɗauki izinar don ka gane mafi labaran ma ƙarya ne wallahi mafi yawansu ba su da haƙiƙa wasu irin ‘yan tiktok ake cewa ko ‘yan menene suka fito suka ce suka kirayi malam daurawa ya taimaka ga wata makarantar firamare wasu yara 'yan ƙanana wai sun haɗa ƙungiyar 'yan madugo. Allah ya saka wa malam daura da alkhairi ya takin action ya sa aka nemo su aka je makaranta aka yi identifying yara aka ɗauki yara aka yi su asibiti aka je aka gwagwada aka ce babu wani abu da ke faruwa yana aka tare da su labarin ƙanzon kurege ne kawai suna nan duk irin haka ne mu da muke bin tafarkin koyan harkar malaman hadisi ɗan kaɗan kaɗan ɗin nan za ka gane cewa da dama daga cikin labaran ƙarya ne da ka ji gara ba kai kasan ƙarya ne wani ne kawai zai zauna kawai kamar da annabi yake cewa ar-rajulu yakdhibu al-kibata tablughu al-afaq ko wata majhuliya ta kira ka baka santa ba baka taba ganin ta ba a waya ta ce maka sunanta Samira tana zaune ne a Kabuga mijinta ya mata kaza sunanta Ladidi tana zaune ne a Kwantagora shekara kaza suna kaza da mijinta kai kuma kai ka zo kai a cikin wazi kai ta fada majhuliya ce wannan majhuliya ce baka santa ba majhulatul ain labaran kuma waɗanda suke wani ma anan zai koyi fasikancin da barnar da rashin kirkin maimakon ka ja aya alƙur'ani da hadisi kai mutane wa'azi wanda duk yake da zuciya mai kyau zai karɓa wanda kuma bai da zuciya mai kyau to shikenan wani ma yana raye aka yi wayan alƙur'ani bai karɓa ba ina da zai kafaru sawawun alaihim a anzartahum allam tundirhum la yu'min akwai kafaran da a makka ga annabi suna ganin shi ana wahayi shekara da shekaru ba su karɓa ba ya ka iya da su amma mutane duk su zame daga wannan kowa ya koma yana bin kawai trend wai da sunan da sunan wa'azi da sunan wai karatu wannan abin abin takeici ne shi yasa wannan aka waye gari mutane sun daina ganin darajar alqur'ani sun daina ganin darajar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ana musu wa'azi in ba irin wannan cajin aka yi musu ba ba sa jin cewa an yi wa'azi ce wa'azin ba wani armashi wallahi ba wani armashi ce ayoyi kai ake ta ja saboda hankalin mutane har sun saba da wannan dubarudin suna ganin wai daidai ne kasan ita barna dama daga cikin sharrinta in ta yawaita a cikin mutane ana ta yi ana ta yi har sai a daina ganin ta matsayin barna sai aka kaman daidai ce wanda zai zai ce barna ce ma sai aka kaman shi ya matsa wa mutane Allah ya kyauta malam ya sake cewa akhbarna abubakarin qala haddathana abu abubakarin abdullahi ibnu abdul hamid al-wasiti qala haddathana harun al-hammal قال حدثنا سيار قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا مطر الوراق قال سألت الحسن عن مسألة ناتنبي الحسن البصري رحمة الله عليه كما ده wata mas'ala ta ilimi faqala fiha sai fada mana amsa faqultu ya aba sa'idin ya aba alayka alfuqaha wa yukhalifu lak ce Allah gata malam wannan magana da ka fada malamai basu yadda da ita ba kuma sun saba maka faqala sai ya ce mini faqilatka ummuka matar yace kai ku dai an yi asara haihuwarka Allah wadaran shirmanka wa hal ra'aita faqihan qattu kai a shirmanka kana ganin ka taba ganin malamin da wanda kake cewa ka ji daga bakin su ai ba su kai kira su malamai ba ka taba ganin faqihi na gaske wa hal tadri mal faqihu ka san wa ake nufi da malami al faqihu al wari'u zahidu in aka ce al faqihu shine mai taka tsantsan mai gudun duniya alladhi la yaskharu mimman asfala minhu wanda baya izgili ga na ƙasar shi dan ya fika ilimi ba zai raina ka ba dan ya fika daukaka ba zai ci mutuncin ka ba dan ya fika mabiya ko ya fika wayewa ko ya fika arziki ba zai ci mutuncin ka ko ya wulakanta ka ba wala yahmazu man fawqahu ba kuma ya zundan na sama da shi baya raina na sama da shi wala ya akhudu ala ilmin allamahu Allahu hutaman a wata nuska haraman baya kuma an san tarkacen duniya a madadin iliminsa baya neman duniya da iliminsa shine hutab tarkaci ko haram abin da yake na haramci قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا المبارك بن سعيد عن أخيه سفيان الثوري عن عمران المنقري المنقري قال قلت للحسن يوما في شيء ناتنبئ الحسن البصري وترى نجم دون أبو آه qalahu wanda ya fada nace ya aba sa'idin laysa hakaza yaqulu al-fuqaha Allah ga ta malam wannan fatawa ta ka malamai ba haka suke fadi ba qala qala fa qala wayhak yace kai canka aw ra'aita anta faqihan qattu kai nan kana ganin wai ka taba ganin malami innamal faqihu az-zahid fi ad-dunya malami shine mai gudun duniya ar-ragibu fil akhirah mai neman lahira al-basiru fi amri dinihi wanda ya fahimci addinin sa almudawimu ala ibadatillahi azza wa jalla wanda ya doge wajen bautatawa Allah ubangiji madaukakin sarki qala hadathana abubakar qala hadathana muhammad ibn yahya ibn muhammad ibn sa'id qala hadathana al-husayn ibn al-hasan al-marwazi qala hadathana abdullah ibn al-mubarak qala hadathana al-hakam an musa ibn abi kurdum kaza qala wa qala ghayruhu ibn abi darim an wahab ibn munabbih qala yace bulliga ibnu abbasin an majlisin an je an kaiwa ibnu abbasin tsegumi cewa akwai wata majalisa kana fi nahiyati babi bani sahamin ta kusa da ƙofar banu saham a masallacin makka kenan wannan majalisa kamar da ke cikin dafin akhbarul fakihani da wasu littattafai akhbarul makka na fakihani cewa yajlisu fihi nasu min quraish ta zama majalisa gama gari wanda wasu qurayshawa suke zama irin kamar da ake zama a bakin darut tauhid yan Najeriya a zauna ai tafira fayahtasimuna har ai ta musu ana jayayya fatartafi'u aswatuhum har a dinga daga murya ana wallahi wallahi faqala ibn abbas intaliqu bina ilayhi ibn abbas yace to ku tashi mu je mu musu nasiha fantalaqna hatta waqafna muka tashi muka tafi bakin wajen har sai da muka tsaya a daidai wurin faqala ibn abbas ibn abbas yake cewa ukhbirukum an kalamil fata alladhi kallama bihi ayyuba fi halihi a akhbirhum afwan akhbirhum sai sayyidina abdullahi dan abbas ya ce ma wahab wanda ya kawo labarin ka ba su labarin wani matashi da ka taba gaya mana a cikin isra'iliya cikin wa'azinka wanda yayi magana da sayyidina ayyub alaihi salam lokacin ayyuba yana cikin jaraba wannan fi hali wato fi bala'i wa ayyuba idna da rabbahu an masani shaytanu bi nisbi wa arabko shine wanda ya rashin lafiya din shekara 18 to ka ba su labarin nan qala wahab fa qultu qala al fata sai nace matashin yace ya ayyub ya kai ayyuba amma kana fi azamatillahi wa dhikril mauti ma yukillu lisanaka yanzu kai nan a cikin girman Allah da tuna mutuwa babu abin da zai lausasa harshenka wa yaqta'u qalbak babu abin da zai tsinka zuciyarka wa yaksiru hujjatak babu abin da zai raga-raga da hujjaka wato ya kamata in ka tuna mutuwa harshen ka ya zama ya kasa magana zuciyarka ta tsinki hujjarka ta ƙare ka zama ka shiga cikin tunani da damuwa ya ayyub amma alimta anna inda anna anna lillahi ibadan askat askatatuhum khashyatullahi min ghairi ayyin wala bukmin baka san akwai wasu bayin Allah wanda tsoron Allah ya sa suka yi shuru duk da yake ba kurame ba ne ba bebaye ba ne amma sun kasa magana saboda tsoron Allah wa annahum humun nubala alfusaha at-tulaqa wanda kuma su ne gwaraza masu fasaha wanda suke da sakakken harshe al-alibba wanda suke mazowa hankali al-alimuna billahi wa ayati masana Allah masana ayoyin Allah amma sai ga sun yi shuru sun kasa cewa komai saboda tsoron Allah madaukakin sarki walakinnahum idza zakaru azamatallahi idan suka tana girman Allah in qata'at qulubuhum sai zukatansu su tsinke wa kallat alsinatuhum harsunan su su murdi wa tashat uquluhum hankalan hankulan su su su dagarga su abin nan su dugunzumi wa ahlamuhum haka nan tunaninsu shi ma sai ya rikice farakan minallahi wa haibatan lahu saboda tsoron Allah da kwarjinin Allah wa idza stafaqu min zalika stabaqu ila Allah idan suka dawo cikin hayyacin su kuma sai su gaggawa zuwa ga Allah ubangiji bil a'mali zakiya ta hanyar ayyuka da za su tace musu rayuwarsu la yastakthiruna lillahi al-kathira ba sa ganin abin da suka yi yayi yawa su ga cewa aiku mun yi aiki da yawa su dinga lissafin ayyukansu a matsayin sun yi yawa saboda haka ba su da matsala ba sa yin wannan suna ganin cewa lalle ayyukansu kaɗan ne wala yarduna lahu bil qali kuma ba sa ba sa cewa bari mu yi gwargwado mu kyale haka za su yi da yawa amma ba za su dinga ganin kaman yayi yawa ba ya'udduna anfusahum ma'a adh-dhalimin al-khati'in suna lissafa kansu a cikin azzalimai masu laifuka wa innahum la anzahun abrarun da yake tsarkakakku ne kuma masu bin Allah amma yanzu daga ganin kamar su masu laifi ne wa ma'al mudi'ina al-mufarritina suna kallon kansu a matsayin masu wulakanta lokaci masu ainihin wato yi wa kansu sakiyar da ba ruwa wa innahum la aqyasun aqwiya alhalin kuma gwaraza ne masu tunani masu hankali masu karfin zuciya nahiluna za'ibuna masu kwarfar wato ruwan albarkar bauta Allah za'ibuna masu narkewa a cikin bauta Allah ya rahumul jahilu fa yaqulu marda jahilin ya gansa yace ba ba su da lafiya ne wani anya lafiya shi kuwa walaysu bimarda amma ba marasa lafiya bane wa qad khulitu wa qad khalata alqawmu amrun azim sai dai su kawai an riga an zuciyarsa ta riga ta cakuɗe da tsoron Allah abu abu mai girma ya riga ya shiga zuciyarsu ibn abbas ya sa ai musu wa'azi da wannan magana dan su rage surutu na musu surutu da mutane suke yawan yi ta ta ta ta babu tsari to alama ce ta zuciyarsu bata gansana gaban Allah ba ibn abbas ya ce musu wannan wa'azi قال محمد بن الحسين وهذه الأخبار تدل على ما وصفنا min ma wasafna bihi ulama wal fuqaha wannan kamar da muka ambata wannan kisa tana cikin shabul iman da az-zuhd na Ahmad ibn Hanbal da al-azama na Abu Sheikh al-Asfahani da kuma akhbaru makka na al-Fakihani da wasu rayu malam malam ajuri yace waɗannan labaran suna siffanta mana abinda muka ambata game da malamai da malaman fiqhu na cewa ga siffofinsu fa in kala qa'ilun walam walam ولما داخل العلماء هذا الإشفاق الشديد وخافوا من علمهم هذا الخوف كله تتيا يا malamai wannan tsoron ya shige su tsoro da raurawar zuciya suke jin irin wannan tsoron ta ina suka samu wannan kila lahu sai a ce musu alimu anna Allah azza wa jalla yas'aluhum an ilmihim bima amilu fi saboda sun san cewa Allah zai tambaye su game da iliminsu, aikin me suka yi da ilimin. Faja'alu musa'alatan lahi nusba a ayyuni, suraka sai suka sanya tunanin wannan tambaya da Allah zai musu gaba ga idanunsu, ko da shi suna tunanin za fa a tsare mu a tambaye mu. Kamar da ka san kowane ɗan makaranta, isan da yake tunanin akwai jarabawa, jarabawa nan kuma tana da wahala, ne ko waye jam, semester exam tana jiran shi. zai saka karatun gaba gare shi ta yi inda yana son ya kai labari ko fa'al zama an fusa hun shiddatal hazari sau da ka suka lazimta wa kansu tsananin taka tsantsan da bi a hankali wa aka zubi sikati fi kulle amurhi sannan kuma suka yi riko da duk al'amarinsu riko mai ƙarfi to kaga shi ne wancan naɗa ɗin idan mutum ya zama malami amma bai da irin wannan tunanin bai miƙa al'amarin shi ga lahira ya dinga jin tsoron Allah a zuciyarsa ya dinga taka tsantsan ba to me bambancin shi da jahili kenan abu bambanci kamar yadda misali dalibi wanda yake 500 level a medicine yana da jarabawa almighty june za a mai jarabawa an tara karatu na session gabaki daya amma kuma ɗabi'ar rayuwarsa da lifestyle ɗinsa bai da bambanci da waɗannan yara da ke yawo a gari suna kallon ƙwallo suna kallon sarki suna zaman majalisa shi ma ya baro hostel ɗinsa a shika ya dawo gari kawai shi ne ƙwallon arsenal shi ne ƙwallon manchester shi ne kallon sarki shi ne zuwa taɗi gun 'yan mata to wannan mai bambanci shi da waɗanda ba sa karatun ba bambanci su da ka za ka ga kafin a ankara an kore shi ya zama irinsu to haka a lahira malami masani wanda ya san addinin allah yake baya bin allah kafin jahilai su shiga wuta sai shi ya shiga kamar da za mu zo mu ci mun karanta hadisin ma ba hadisin hadisin Abu Hurairah wanda in zai karanta hadisin har su ma yake cewa za a zo da malami a gaban sauran halittu a fara tambaye shi da shi za a fara wato gwalala wuta sai na Abu Hurairah in zai karanta da hadisin sai da ya suma kafa uku sai ya suma an je an nemo ruwa an dilala mishi ya farfado ya sake innal hamdalillah da ya bari da hadisin kawai sai sake faduwa ya suma saboda tsoro da tashin hankalin da ke ciki amma da aka waye gari yanzu zama mutane da ake cewa malamai da ɗaliban ilimi kowa shi ma duniya yake bi sanda yanda sauran 'yan duniya suke bi shi sai ga babu bambanci babu bambanci tsakanin malamai da jahilai ko malamai na 'yan gargajiya da aka sani da zaga in aka ce mutum malami ne zaga rayuwar shi daban da gaske rayuwar shi daban ne tunanin shi daban ne iqbal din shi akan duniya daban da na sauran mutane har mutane ma duk sun yarda haka cewa shi malami bai bukatan wani abu mai kyau na duniya yanzu ko malamai abin nan suke fighting suke su ma fu duniya yadda saura suke fighting har yanzu sun ma ba sai da su aure ta malamai da ake cewa ba sai da su aure ta su ma yanzu dai sai da su aure kyakkyawa yadda kowa yake aura ba yana cewa wannan shine hakkin su ba a ina nufin a cikin gagwagwarmayar da suka yi sun canza narration na yadda ake kallon malamai ko yanzu ba su yadda sai tafiya a kafa ba sai da motoci da convoy sai dai su saka manyan riguna irin na sarakuna sai dai su ma su gina gidaje irin na attajirai su bi duniya irin yadda 'yan duniya suke binta kuma suna ganin cewa su ma wannan haƙƙinsu ne da an yi magana su ce kul man harama ziyartar lahi na ti akhraja da ibadihi wa tsayyibati min arzik to Allah ya gafarta mana mu da su amma dai tabbas malaman farko ba wannan tafarkin suka ba kuma sun san da wannan ayoyin ba ita suke bi ba suna bin ɗayan tafarkin hasali ma aka samu wani a cikinsu ya samu duniyar Allah ya jarabce shi da samun duniyar za ka ga ba wai ba malamai ba su samun duniya ba ne akwai malamai attajirai amma ba ka jin labarin cewa sun biye wa duniya samun ta daban biye mata daban to kuma aka samu wani ya biye mata za ka ga sauran suna zargin shi da cewa ya zane za a mai yanzu kamar ibnu hajir Allah ya gafarta mishi duk ilimin ibnu hajir akwai malaman da suka danga mishi kalan dan duniya ne saboda ya yi kuɗi a tajiri ne babban alƙali to sai zama yana hawa da shiga irin ta 'yan duniya a tajirai duk da fa ba wai an same shi da wasu halaye ne irin na sakaci ba amma dai suna ganin kawai wannan bai dace da shi amma malamai da suka samu kuɗi misali na khatibu bagdadi a tajiri ne babban a tajiri amma ko aure bai ba kaga bai ma samu abin nan a ce basic abin nan na jin daɗin duniya bai samu ba basic requirement na jin daɗin duniya bai samu bai aure ba saboda kafin ya mutu ya sadaka da duka kuɗin shi ya ce wannan akai akai akai wakashi kaza wannan a raba malamai da ɗaliban ilimi je sadaka da duke shi alimamu suyuti a tajiri ne babba ya yi kuɗi amma suyuti tun yana ɗan shekara arba'in ya ma daina shiga mutane ya zama ya zama a'azal hayar littafi akan al'uzla ya koma akwai lokacin da ko sallar jami'i bai fito a cikin mutane a gidan shi ke sala da iyalan shi shekara wajen talatin yana wannan rayuwa kaga ina mora rayuwa allais ibn sa'ad ya yi kuɗi amma me yake yi duk in ya gama kasuwanci ya tara dukiyar ya fitar da zakka sai ya taraba ma malamai ‘yan uwan shi malamai ce a kai wa ne sai ya ba malami abin da zai shekara kana ci a kayan noman da ya noma haka ake laftin raƙuma ana tafiya gari-gari ce a gari kaza akwai malam wani da ya zana zaman karantarwa a kai mushi tun da shi ya tare mana abin da muka kasa to haka suke amma inda yanzu ga malami malami ya zama dan kwangila malami ya zama dan siyasa wani ma haka ganshi da da riga irin irin ta wani 2020 kaza din nan yana yawo da ita a gari da jahula ko ko ko da face cap ko gan shi ya leko ta saman mota ana ihu da shi a gari ga kwankwasan shiga na karuwa ta kalarawo sai ga addini ya lalace wallahi duk waɗannan ba tafarki malamai ne wallahi jama'a kuma shine abin da ya taimaka aka samu wato mutane suka rena kwarjinin ilimi kwarjinin ilimi har yanzu kalla kaga ilimin boko yana da wani kwarjini aka cewa na farfesa ne yana da wani kwarjini da mutane suke gani me yasa saboda murdaddan halin farfesoshi ba sa ma shiga mutane sun raina kowa ko kun lura ba sa shiga mutane ba ma in su in turanci suke ba kai kai kai da baka iya irin matakin sa ba za ka gane me suke so su ce ba ba za su yi maka turanci simple ma da za ka gane wasu ka dinga faɗan wasu kalmomi masu nauyi da za a kasa ganewa da haka kowa tsoron su yake ji da ƴan uwansu da danginsu ko wurin ta'aziyya ya zo yana wani shan ƙanshi ba zai ma yi addu'a yadda za a ci ba in ɗaurin aure aka zo haka ba zai kula mutane ba to sai ya zama har yanzu kowa yana ganin kwarjininsu amma su malaman musulunci da suka ga cewa wai su zai suke sai sun shiga an dama da su a komai da ake yi da mai kyau da mara kyau ashe ma su mutane ne kamar kowa sai wannan kwarjinin ya cire daga cikin zukatan mutane ya kamata dai malamai su gyara takunsu shi za a ake jayayya da jahilai yanzu suna cewa jahilai suna cewa ai malamai ba su jin tsoron Allah mun kuma muna ce musu a'a Allah ya ce malamai ke jin tsoron Allah abinda yasa jahilai suke faɗan wannan su suna aiki da waƙin da suka gani ne mun kuma muna karanta musu nazariyar da muka karanta a cikin alkurani amma sun yi hulɗa da wani malami sun ga babu tsoron Allah tare da shi a cikin maganar bakinsa ko a aikinsa ko a ɗabi'arsa ko a surkutakar da suka yi da shi ko a kasuwancin da suka yi da shi ko a sirrin da suka yi da shi ba su ga tsoron Allah ba da ka suka sance kawai malai ba su tsoron Allah kuma daman su jahilai sun saba sun saba irin wannan hukuncin abu daya da ya faru kawai sai su hukunci duka abu daya da mutum ya gani duka ya ce ai duk garin nan kowa bai san Allah ce ko duk garin nan ya lalace kuma abu daya ya gani kwaya daya ya gani to haka yace duk malai ba su tsoron Allah saboda ya wada don malami wanda bai ga tsoron Allah tare da shi Allah ka gafarta mana malin yace fa in qala qa'ilun fa inal ulama'a la yus'aluna an ilmihim ma amilu fihi yace yanzu nan malamai sai an tambaye su a lahira akan abin da suka aikata da ilimin su kila na'am sai a ce mishi kware kuwa fa inna Allah fa in qala fadhkur min dhalika ma idza sami'ahu al-alimun tabaha min raqadati da Allah gafarta malam ka ambata mana abinda idan malami ya ji wanda ya samu kanshi a cikin wannan magagin ya samu kanshi a cikin wannan sawarwarar to da ya ji zai tuna ya faɗaka ya dawo cikin hayyacinsa wa akhadha nafsuhu bilzumi akhlaqi ma zakarta sai kokari ya koma da kansa cikin waɗancan ɗabi'un na kirki da aka ambata wallahu muwaffiquna Allah ya bamu dacewa kila na'am insha Allah ta'ala yace to sai in ce muku gashi zan ambata muku wasu daga cikin dalilai da ke nuna cewa a alkiyama za a tambayi malami game da iliminsa mai ya aikata da shi in aka samu bai yi aiki da iliminsa ba to ya shiga uku ya lalace idan aka same shi ya aiki da iliminsa to ya tsira wannan zan ambata ne saboda ina fatan malamai da ɗalibai da ustazai idan sun ji waɗanda suka shantake su dawo cikin haicinsu wanda suke kan aljada su ƙara riko da ita malam ya ce ذكر سؤال الله لأهل العلم عن علمهم ماذا عملوا فيه bayani game da tambayar da Allah zai wa masu ilimi game da iliminsa mai suka aikata da ilimin qala akhbarana abu bakr qala dasana abu sa'id al-mufaddal ibn muhammad al-yamani fil masjid al-harami qala dasana samit ibn muadh qala dasana abdul majid an sufyan ath-thawri an safwan ibn sulaym an adi ibn adi an as-sunabihi an mu'adh ibn jabal kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inji mu'adh la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'i khisal kafafun wani bawa ba za su gushe daga inda yake ba sai an tambaye shi game da abubuwa guda hudu an umrihi fima afnahu sai an tambaye mutum game da rayuwar shi gaba daya akan me ya cinye rayuwarsa wa an shababihi fima ablahu za kuma mai tambaya ta musamman a ɓangaren kuma rayuwar ɓangaren ƙuruciya a kan me ya tawarwasa ƙuruciyarsa wa an malihi min aina tasaba wa fi ma'amfaka sannan dukiyarsa a ina ya samu kuma yayi amfani da ita wa an ilmihi ma za amila fi game da iliminsa to kaga waɗancan tambayoyin sun shafi duk wanda ya rayu a duniya domin kowa na da umur kowa na da shabab kowa yana da ainihin wato mal da za a tambaye shi akai amma ba kowa ne yake da ilimi da za a mai tambaya ba waɗancan tambayoyin sauran uku sun shafi jahilai da malamai da kowa waɗannan kuma sun keɓanci jahilai wannan wannan hadisin hadisi ne sananne kuma sahihi ne amma wannan riwayar zuwa ga mu'adu ba sahihiya bace tana da matsala sosai a isnadinta malamai sun yi maganganu masu tsayi akan dan tsarin karatun ba na tattaunawa ne game da ainihin wato isnadojin ba shi sa ba za mu yi magana akai ba amma dai matanin ya inganta ta wasu hanyoyin kamar da zamu zo mu ji akwai hanyar Abu Barza al-Aslami akwai hanyar Ibn Mas'udin akwai hanyar ainihin wato Abu Dardai sun zo irin wannan magana qala dasana Abu Bakrin qala akhbarana Abu Bakrin qala anba'ana Abu Bakrin Ja'far ibn Muhammad al-Firyabi qala dasana Abu Bakrin wa Uthman ibn Abi Shayba qala hadathana al-Aswad ibn Amir an Abi Bakrin ibn Ayyash عن الأعمش عن سيد بن عبد الله بن, بن, بن جريج عن أبي برزة قال رواية أبو برزة الأسلمي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يتي لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين kafafun bawa ba za su gushe daga inda yake ba rana alkiyama sai an mai tambaya akan abubuwa guda hudu an umrihi fi ma afnahu wa an ilmihi ma za amila fihi wa zakara baqil hadith wannan yana cikin abin nan littafin musnad na abu muhammad ad-darimi da sunan at-tirmidhi kuma isnadin shi tabbatacce ne wa akhbarana abu bakarin qala hadathana al-firyabi qala hadathana muhammad ibn bakarin al-aishi qala hadathana abu mihsan husayn ibn numair an husayn ibn qais an ata an ibn umar an ibn mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace riwaya ibn mas'ud kenan la tazulu qadama ibn adama yawmal qiyamati hatta yus'ala an khamsi khisalin kafafun dan adam ba za su gushe daga inda aka ce ya tsaya ba ranar alkiyama sai an masa tambaya akan abubuwa guda biyar an umrika fima afnaitum za a tambaye ka game da rayuwarka akan me ka cinye ta wa an shababika fima ablaitahu za a tambaye ka game da kuruciyarka akan me ka cinye ta wa an malika min aina tasabtahu wannan sai raba tambaya akan dukiya ta zama kowace zaman kanta take a ina ka samu tambaya ta uku kenan wa fima anfaqata yaya kai da dukiyar tambaya ta hudu kenan wa ma amilta bima alimta menene aikin da kai da iliminka wannan ma riwayat tirmizi ce da al-imamu tabarani a cikin mujamul kabir kuma isnadi ne tabbatacce wa akhbarana abubakar qala hadathana al-firyabi qala hadathana qutaybah ibn sa'id wa shayban ibn farrukh قال حدثنا أبو عوانا قال حدثنا هلال بن أبي حميد وقال قتيبة عن هلال بن الوزان عن عبد الله بن أقيم قال سمعت رسول ابن مسعود في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة بدأ باليمين yace naji ibn mas'ud a wannan masallaci na Kufa sai da ya rantsuwa da Allah qabla an yuhaddithana gabani ya bada wannan hadisin fa kale yace wallahi na rantse muku da Allah ma minkum min adin illa wa inna rabbahu sayakhlu bi babu wani a cikin ku sai da ya zama Allah ubangiji zai kebance da shi kama yakhlu ahadukum bil qamari lailatul badr kamar da zaka kalli farin wata kaga kamar kai kade kake kallon sa kai kade yake haskawa cikin daren cikin dare mai haske summa yaqulu yabna adam sannan Allah ya ce mishi kai dan adam ma garraka bi ayyuhal insanu ma garraka بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك za mu mutum wannan tambayar kafa uku ce me ya rude ka a duniya kana ganin kamar ba za a gamu bane kana ganin kamar ba na ganin ka ne kana ganin kamar ba a kiyaye ayyukan da ka aikata ne ma za ajabtal mursalina wace irin amsawa kaiwa manzon da aka aiko maka sannan a ce mishi kaifa amilta bima alimta wani aiki kai da iliminka sai an mutum wannan tambayar daga shi sai Allah Allah ubangiji ya gafarta mana to bari mu dakata anan insha Allah saboda ƙurin lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi